بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu aka mana safiyar asabar sha uku ga watan jumadar ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara 1443 daidai wanda ya daidai da 18 ga watan 12 shekara ta 2021 wannan kuma insha Allah ta'ala shine zai zo mana kaset na shida cikin jerenjen karatuka da ake gabatarwa a wannan wuri na mai albarka wato daga cikin littafin ash-shari'a ta Imam ajuri takin karatun shine karatun hadisi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna fatan Allah an samu karatun hadisan manzon sa alaihi salatu wassalam da an fara da su duna da kiyama ana jin mu da sauraron mu daga nan cibiyar mu ta ilimi ne wato Darul Hadith Salafiya wadda ke number 4 Madarka Cirol Gaskali Auzaria Kaduna State Nigeria ita darul hadis makaranta ce da shekul allawa muhammadin awal adam albani gina a garin zaria don cima manufan da awarsa muna fatan allah yi da nufi sai dai da ke ba masu kobar din na da ta shaka shida ne ko bakwai ne karatun shida ne ko to shida kenan dai ko to allah samu dace muna katin a shari'a ne a daidai wani lokacin ta imam al'ajuri wanda a cikin karatun a makon da ya gabata muna tattauna inda malam ya ce ta hamulu ako kuma a cikin muƙaddima da malam ke gabatarwa sheikh walid ibn umar ya kawo inda ke cewa ta hamulu ahalin ra'ayi wal kalami ala ahalin hadith yadda ma'abota ilmul kalam da ma'abota ra'ayin wato ƙaniƙiƙi cikin malaman mazhabobi yan mazhaba irin hari wato attack da suke kai wa malaman hadisi a lokacin su imam malika magana imamu zahabi wadda ya kawo ta cikin zail da bukatar hufaz inda ya kawo maganu yadda ya kawo da wasu kan yi wa malaman hadisi kallon uku kwabo dona masu cewa a lalle illan wayannan malaman sun wuce a masu kallon uku kwabo misalin irin ahmad bin hanbali irin kallon abin ibn madini irin su abu zura abu dawud shi wayannan mutane sun wuce a ce mutum waye masa kallon uku kwabo baka yace baka hada su malamai ne na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda baka iya hada su da wasu malaman hadisi da suke irin wannan zamani din da haka Imam Zahabi ba da shawara kai idan zaka yi magana in kana da ilimi to kai magana akan su da ilimi in babu kuma ka ja baki kai shiru wannan shi yafi maka zama lafiya shine inda ka kai inda za ku rinke cewa inda makwan shine wai cewa lakin nisbataka ila al-fiqh ka nisbatin muhadditi ko hadithi asalina ila a imatul hadis ko? nan ne ko? shafi na goma sha uku yawa sai ce fala na hanwa la'anta wa inna ma ya alfadala li ahalil fadil ga walfadli ya ce dangantuwa ka zuwa ga fiƙihu in aka kwatanta da wayannan malaman kai kamar dangantuwar yan zamanin mu ne a cikin hadisi ga manyan malaman na hadisi mana in kana so ka gane kimar mutanen da fahimtarsu da addini sai ka kalli malaman zamanin ku na hadisi da yawancin malaman zamanin irin su wanda kake kallon ukwabin malam dai na bayani wato yadda abin yake tun da aka taso dama akan ga samun ta taɓarza da 'yan falsafa da manɗaƙi da ilmin kalam da 'yan ƙaniƙiƙin mazhaba da malaman hadisi za mu zo mu ji dalili kamar da malam khattabi faɗa insha Allah me dalilin da yasa ake samun wannan tauri ake samun sira tsakanin malaman hadisi da sauran malaman da waɗannan mutanen to shine malam ke cewa waɗannan malamai ba ka gane kanka ba ka gane kimar su sai ka kwatanta kanka ina fatan fahimta da malaman zamanin ka wato wanda suke wannan magana har tun daga wancan zamanin wancan malaman har aka zo ba suna irin wannan ɗan ba suna wannan magana har yanzu ma za ga wani zai ganin cewa malaman hadisin nan wasu mutane ne kawai ba na a zo a gani ba wasu ne ba su da kamar da faɗa ba wani wai ba su da zurfin tunani ana ce da su wai hashawiya yan kawai yan sama-sama haka ake kallon su Allah shi yi sai ce to ka duba malaman zamanin ka malaman hadisi wanda za a ce maka malamin hadisi a wannan zamanin sai ka ɗauki Yahaya bin Ma'ini ko kuma ka ɗauki Ahmad bin Hanbali amma fa in ka san su ne shi ma malai na magana irin ta malamai ne ya ɗauka kusan mutane haka suke amma ka ɗauki irin ya haibin ma'in su abdullahi ibn madini imam bukhari imam muslim ka kalli su na ka kalli wa malamin hadisi a wannan zamanin ina fatan fahimta in har ka san su zaka ce to babu kowa ma kenan Allah shi kyauta sai ce fala nahnu wala anta mu ba mu isa amma kwatanta mu imam zahabi fa sai fa ka san wa zahabi tukune ke wannan magana imam zahabi littafan shi a ce ka kwafe kawai ko ku ka sayar da kudin kama ishe ka aiki littafin da rubuta ga shi da littafi kun ga sayar alamin nubala a nan kawai mujalladi ruwa ke da su ga san wajen ga shi nan mujalladi juzi wajen mujalladi sha takwas juzi talatin da nawa ke nan wannan ga kuma mizanu itidal wannan jin da imamu zahabi ga su nan da littafi da rubuta tarihul islam wane ne ga su nan birjik rubuce-rubuce da kuma duk da ka ina fatan fahimta har ibn hajar sai da kai yana addu'a Allah ba shi hadda irin ta imamu zahabi yana sharwan zanzam yana wannan addu'a din amma yana cewa mu kan ma ka kai mu ka ce za ka kwatanta mu da malaman hadisin nan ba ma ɗaya ba ne ina fatan fahimta to ballantana wani ɗan fiki-fiki haka ya tsaya na masu kallon uku kwabu kun gane wato yana so ya kwantifa yana so gwadon da maka ya jinjina maka na wa'ancan mutanen gravity nasu da kai yanzu kake so ka kalle su kallon uku kwabo Allah samu dace sai malai cewa inna ma ya ariful fadla li ahli fadl da wal fadli yace amma ba mamakin kaji mutun na zagin wayannan yana danganta cewa ba malamai bane ba san hadisi ba ba su san ma fiqhu ba haka ake cewa ba wai ba su ma da ilimin fiqhu wai ba su da ba san ma'ani ba wannan in ka kuma yan arabiya kenan ba su da ilimin ma'ani ba su da ilimin kaza da kaza ina fata mu yace to in ka ji mutum na haka dama bai da falala ne shi kanshi ba wani na azu a gani bane domin yace ma'abota falala suke tabbatar da furci da falalan masu falala in ka ga mutum bai iya faɗin falalan masu falala bai tabbatar da ita shi ma ba mai falala bane ina fata an fahimta wani abu ka je na ƙware danna suwa ne danna kaza ya danna kaza ka aji labarinsu ka aji motsinsu to dama shi ma bai mai falala bane ƙasƙantacce ne amma wanda ke da ta bi tsoron wani ma ya samu ina fatan fahimta ala samu dace faman ittaqallaha raqaballah imam az-zahabi ce duk wanda yi tsoron Allah zaga yana kula da Allah wa tarafa bi naqasi kuma zai furuci da cewa shi ba kamalalle bane yana da naqasu wa man takallama bil jahi wal jahl duk wanda ya magana da matsayi an fahimta ko wal jahl ko da haɗa bi da matsayi da jahilci au bi sharri ko kuma magana da sharri fa a'rid anhu kai dan uwa ka kauda kai daga wannan mutum wa daru fi gayhi ka bar cikin batarsa wa qubahu bali karshen lamarin sa zai kasance narkon azaba ne Allah san fanci wannan abu duk wanda ya zama zai tinkari maganin malamai zai ta irin malaman hadisin saboda shi na da wani matsayi ko kuma bisa jahilci yake magana zai ci mutuncin su to kai kakka shiga wannan fada kyale shi domin ƙarshen shi da na sani zai ƙare a rayuwarsa malai ce nas'alullah al'afi afu wal afiyata was salama muna roƙon Allah ya ba mu lafiya sannan muna neman Allah ba mu ya mana afuwa ya tsiratar da mu daga halin da ake ciki to sai ku koma can juz'i na amma shafi na goma sha ɗaya akwai lamba da malai sauki a ƙasa kun gani ku gane wajen ku kun wajen ba na ce muku za ku ji dalilin da yasa malaman mazhaba da na ilmul kalam suke fada da malaman hadisi ba to ai tun daga cikin zaku roƙon da ke cewa la yadruna yace zaka iya samu wani alisanul hal din shi yana cewa ko lisanin qal ma yana cewa man ahmad bin hanbal wa man ibn madini wa ayyushayn abu zur'a wa abu dauda wa haula'i muhaddithuna wa la yadruna mal fiqh kun gani ka isa wani ce maka wai abu dauda waye tirmizi waye kaza waye kaza yana faɗin wayannan wai yare na su ba komai bane sai ka je ce maka haula muhaddisun wannan kawai sun tara hadisi ne aka amma ba fiqh wannan mu a Najeriya na gambe zaman sabon baki magana ba ina faɗa na ƙara faɗa Dr. Ahmad Gumi ya shi mu kyakkyawan misali ko ba anan yake faɗa gidan don Najeriya Kaduna yake cewa Bukhari bai da fiqh Muslim bai da fiqh wayannan duk malaman ba su da fiqh in ka ce Bukhari bai da fiqh ya nuna kai tantirin jahili ne in dai mutum ce kun ga dukkan bukhari da muke din nan in yace babun fiman sabaka to abinda aka ce suka ce fiqhul bukhari fi tarajim malamin fiqhu ne mujtahidi a fiqhu kuma inda gane shine ka kalli tarjuma shi duk wata tarjuma to wata mas'ala ce fiqhiyya in akwai sabani kumurzu a ciki wa lokacin sai kawo ta da shigar tabbaya wato ka watsa kwakwalwa amma in ya kawo hadisan da asarar da ke ciki to wani lokacin sai karfafa wata fahimta daga cikin fahimtocin malamai in kuma istinbadi daga sai istinbadi daga ciki amma shi bukhari bai da a ci bulis bane a ɗabi'a shi shi sa yake da wahala ina fatan fahimta kowa ba kowa zai hawa kan shi karanta ba ika aikan tarihin ka banci abu amma dai in dai ka haɗa bukhari da abin da ke magana ne sai mutum ya aiki kun fahimta to ka kalli imam bukhari ka ce ba malamin fiqh bane ka kalli dattijan malami irin abu dawud ka ce ba malamin fiqh bane saboda tsabar sani saboda shi bai maza ba aka ba su kuma al'adar malaman hadisi shine ba sa rike ta mazhaba su ce ita za su su ce mu yan malikiya ne duk inda malikiya ta kada nan zamu kawai ba ruwan mu da yan shafi'iya da mazhaba da fahimtar shafi'iya ko kuma yan shafi'iya ce su dai shafi'iya kawai ba ruwansu da kaza sai shafi'iya na kawai malikiya kuskure ce har fada za ku zo ku ji sun gai ba nan da daɗewa ba aka zo aka samu za su musulunta a japan ina fatan fahimta sun zo za su musulunta amma wajen musulunta sai aka yi rashin sa'a 'yan mazhaba suka kama su sai wani ya ce a mazhaba shi ta shafi'iya wancan kuma ya ce a ku shiga malikiya la haula wala quwwata illa billah wancan kuma ce mene hambaliya da haka aka kama rikici fa shine dai suka Allah ya so suka juya tambar suka aiko da ta saudiya shi ne wanda malamin rubuta littafin na halil muslimin mulzamun bitta ba'i mazhabi min mazhabil arba littafi ne guda rubuta cewa shin dole ne musulmi wata mazhaba guda ɗaya dole ne ina fatan fahimta a ciki ya kawo maganganu har yace ma bid'a ne wannan mazhabin da bin makala mutane mazhab ce wanda yana ga cin bid'a cin addinin musulunci ma a ce sai kai mazhaba kaza ina fatan fahimci wani abu so malaman hadisi ba sa makalin mazhaba haka mu ma yan salafiya ba ma cewa sai mazhaba kaza mu ce mazhaba kaza ita ce ko da mun tashi a garin da ake yin ta a'a malaman hadisi suna bin inda dalili ya tabbata ne kawai ina fatan fahimta Allah samu dace to wannan shike ce mallan yake cewa to kaga zaka je na faɗin wannan magana sai kuma ce maka wala yafqahuna ra'aya wai ba sa fahimtar ra'ayi in an zo tattaunawa ba su darbo a ciki wala ilma lakum bil bayani wal ma'ani wad daqa'iq ba su da ilimin bayani wannan ilmi na balaga ne ba su da ilmul ma'ani ba su da zurfafawa wajen fahimtar nasoshi yace zaka ji wannan faɗin wannan magana to anan shine malam yake sauki lamba yake cewa qala ibn qutaybah ad-dinwari rahimahullahu ta'ala babban malami ibn qutayba ad-dinwari wannan malami ne shi magabata malaman hadisi wanda ya tashi ya tadda wayannan zamanin fitintunu din ya tashi ya rubutu akwai littafi da rubuta mai matuƙa kima shine ta'wil mukhtalafil hadis wato littafin rubuta wanda yake maka bayani da fassara na hadisan da a zahiri kake kallon suna cin karo kai a ganin ka karo suke ci sai ce a'a kai ne baka fahimta ba wannan ga abin da yake cewa wannan ga abin da yake cewa kamar da muke faɗa kullum gajiyayyu daga cikin musulmai da malamai da yan boko sai su ce maka wai da masu mulki da sai wai hadisi sun cika rikici kai ne rikitacce kawai amma babu hadisi babu rikici ake hadisi kai baka sani baka zo ka samu sai shi sa faɗa maka ina fatan fahimta shi yasa da yawa kalaka take amsa sai wani ce maka to ai shi kawai a saki ma hadisan kawai gaba ɗaya mana kaji soko a zubar da manzon Allah kenan gefe wai a rike Qur'ani kawai shikenan ya ishe mutum ai bai ma san Qur'ani ba duk da ke faɗa ka bai san Qur'ani ba Qur'ani shi kanshi yana fassar junan shi ne hadisai kuma zo taimaka wajen fassara sa in abaka da shi kai ma ruɗuwa zaka yi in ba fagen ka bane jama'a na fatan fanto na abin to ibn qutayba a wani lokacin ya tashi rubuta littafin nan kuma ya fa'ida kware da gaske muna da kofin su da yawa a makarantar nan sai yake cewa amma ta'anuhum alaihim amma sukar da yan bid'a suke malaman hadisi ce ai ahlul hadisi ma'abota hadisi bi qillatil ma'rifati lima yahmilunahu da cewa suna da karancin sanin hadisan da suke dauke da su a kansu wa kasratul lahan fi tashif da yawan wai kurakurai a wajen magana da wajen rubutu sai yace fa innan nas la yatasawuna jami'an fil ma'rifa to abu na farko da kamata ka sani mutane ba sa yin daidai gaba ɗayansu a wajen sanin ilimi wal fadl sannan ba sa daidai a wajen falala dole mutane wasu wasu ilimi sai ce wa laisa sinfun minan nasi illa wa lahu hashin wa shauban ba kuma nau'in jinsin wata mutane ba sai sai ka samu yan abin nan yan karin yan kidan ki na jiwo shine hashin yan abin nan bage bage a cikin su wa shaubun da yan kutse haka wannan cakudadin abubuwa kun ga rabin gini in je ka je field na medicine zaka samu akwai medical doctors da gaske kuma za ka samu suna da fama da kurakurai kawai an dici wacewa ne an gama likitancin in ka je wajen accounting in ka je wajen ilmo duk inda ka je duk wani fage na ilimi za ka samu akwai wanda ya sun rasi ne sun tabbata a cikin wani ilimin za ka samu su kuma fa yan kayaniya ne kawai a cikin ilimin shi ne malai ke cewa ba wani sunfi na mutane mana jinsin wasu bangare face sai an samu abin nan to haka cikin malaman hadisi dan an samu wani ya je har haddace abubuwa ya dan samu su abubuwa bai fahimci abubuwan da yake ciki ba bai kuma sukar irin wayancin jigajigan duwatsun malama haka ne ko ba haka ba yanzu wancan bage bagen doktan ya zo ya bage bagencin shi eh sai ta wancan asalin consultant doctor din sai ya ce ai duka ma ba sa fahimtar likitancin ba su ma iya ba akwai wanda zai wannan magana a wanda magana din shine malam ce tifa aina hadal ga'ib lahum an zuhuri wancan wanda kwakwon shi ta tabu wanda yake nesa da gaskiya ina zai iya dauka ina zai aje irin imamu zuhuri a alaman nasi bi kulli fanni wanda imamu zuhuri ya raga cin mafiya mutane sanin ilimin kowane fanni wa hammad bin salama shi wannan mutum mai irin wannan magana ya san hammad bin salama kuwa wa malik ya san imam malik ibn anas malik dan anas kaga malamin hadisi ne sai ce wa ibn aun ya san ibn aun kuwa wa thauri ya san wa imam thauri wal auza'i ya san wa auza'i wa ibn mubarak ya san wa ibn mubarak wa amsal haula min al mutaqinina da irin wayannan jigajigan masu kyautata da abin da suke na ilimi ina zai kai irin wayannan mutane dan ya san wancan sai kuma ya masa karin mahaukaciya to kuma ni abin da nake cewa nan ai asali ma ko su masu suka malaman hadisi din za su dauko kurakuran ce ƴan kananan ne dan su rushe ƴan nan manya kun fahimci wani abin ko kula da kyau yanzu in ka dauki dan shiya yana so ya rushe sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wa zai fara sai kiran da ma ba sabi mai fara fadin shi misali sai dauko Yazid Yazid ibn Muawiya sai ce to gashi an ce Yazid na kaza ai Yazid na kaza Yazid yayi kaza Yazid yayi kaza Yazid ba sahabi bane to da ka fara yadda da wurin sai ce to ai za su haɓa mata sai ɗauko wancan sai rushe su gaba da Allah sa kun gane wayan eh shi sa malamai suka gani ka ce duk wanda ka ga ya fara cewa ma'awiya kaza ma'awiya kaza ya ce to malamai suka ce ma'awiya labule ne na mutuncin sahabban manzan Allah sallallahu da kaga mutum ya fara bankaɗa shi yace to ya doshi rusar sahabbai ne gaba da cin mutuncin su gaba da ina fatan fahimta shi sa in baka kware da ilimi baka saba ba sai ka je ka fada rami da ka je ka ɗauki littafi ga an ce muawiya mai yawa littafin ɗin shi za ka ɗauka sai ka ji abu zai gaba ya ce eh inda za a muna gaskiya ai muawiya kaza kai usazu ja baki kai shiru ka ji abu da zahabi ya ce kai magana ɗin duk bi ilmin wa hikima ko kuma wasfut bi hilmin kai magana da ilimi ko kuma ka ja baki kai shiru ina fatan fahimci wani abin allah wa'annan mutanen mun sha faɗa linzami ne ya fi ƙarfin bakin kaza rikicin na ya fi ƙarfin ka to abin da ke magana miki shine irin wannan sai su duba wasu ƙananan sabai to in ka fara yadda da wa'annan abubuwa ɗin cewa wane yi kaza da kaza to me suke nufi kenan gashi sai a taka maka to ai umar ma ya ce kaza wata ran to abokar ma ce kaza to ai ma saban duka sai a kawo karan mahaukaci a watsar da su gaba daya sai gaba abin da ya rige addinin musulunci din Allah sa fahimta to shine in ka kalli irin waɗannan manyan malamai na hadisi sai ka ɗauko wani ɗan cakurci ci can ko kuma wataƙila wani wawan mafa wani ɗan ustaz a garin su da yake da arba'u ne kyawu da shi shi zai ɗauka hukunta waɗannan malaman hadisin gaba daya kun gane to ba zai kawo kunta irin waɗannan malaman wanda suke almutqinina wanda sun kai kulkul wajen kyautata ilimi sai malai ke cewa ala annal munfarid bi fannin min al funun kuma ce ma akan wanda ya kadaita da wani fanni cikin fannonin ilimi la yu'awu bil zalal fi ghairihi ba a aibata shi da kuskure da zamewa da yi a cikin wani ilimi kun fahimta ya kai matuƙa wani ilimi sai ya kuskure a wani ilimin ba za a yi bata shi da shi ba walaisa alal muhaddithi aibun an ya zulla fil irab yace ba laifi bane ga malamin hadisi dan ya zama cikin irabi saboda ba fannin shi bane dama misali ba iktisasin shi bane wannan ba laifi bane wala alal faqih an ya zulla fil shi'r malamin fiqh kuma shi kun ba laifin dan ya zame amini ya zo shirya waka ya kusura cikin waka wanda baiti zai fada baharu kamil ne ko sai fada wani ya cakuda wannan ba za a same shi dan ya zame ake kullu zamewa shi don haka dan malamin fiqh ya kusa a wajen fadin wani magana ba ka aibata shi sai malamin ce inna ma yajibu ala kulli dhi ilmin abin da ya zama wajibi akan duk wani mai ilimi an yutqina fannahu shine kyautata bangaren da yake akai in kai malamin hadisi ne ka kware a hadisi in kai malamin fiqh ne ka kware a fiqhun in malamin arabiya ne ka kware arabiya din kun fahimta ko sai ce idhahtajin nasu ilaihi fihi musamman idan mutane sun buƙace shi a cikin wannan fage din ina fata mun fahimta wannan abu da haka ɗaliban darul hadis ina kiran mu da babban murya shine mu tsaya mu tsayin daka mu tsare wannan abin da aka san makarantar mu da shi ita darul hadis shine hadisi da tafarki na salafus salih da bani kan aqida da kaucewa da bayanin makirce makircen da ake shirya musulunci da musulmi to mu tsaya mu kware akan wannan bangarori da mu rike musulmi wannan wajen ya isa ina fata mun kwanci wannan abin in muka rike wannan mun taimaki al'ummar musulmi Allah sa mu dace sai malasi ke cewa qad yajtami'u li wahidin ulumun kathira amma yana iya wa ka samu wani Allah ya hada mai ilmoyi masu yawa wallahu itil fadala man yasha Allah na bada falalarsa ga wanda ya so ka iya samun malam wani ya iya hadisi ya iya fiqi ya kaza misalin wane ka dauki malam al'imam ibn taimiya ibn taimitul harrani duk fagen da ya ɗauka na ilimi sai masu ilimin sirri na kansu ikon Allah wato ibn taimiya wata aya ce ta Allah maɗaukakin sarki in Allah da sai mai lacca mai suna ibn taimiya duk tsinan da ke jin haushi suke hujumi a kansa sai dai su mutu ina fatan kwanciyar abin har masaransa sun yi da shi fa suna zuwa makiyan shi masaransa wanda ba a kan irin shi ba su koyi karatu a wajen ibn taimiya duk abin da ya ɗauka sai ka ga kanshi can bango sai ka ga ya ƙware a kansa kamar ɗalibin shi ɗauki wannan salo shi ne ibn kaimin jauziya suna da irin abu allah buɗa masu abin nan jama'a fanci wani abin ko allah samu dace ya ce to allah na iya tara mutum wani ilimin wa ƙarƙila li abi hanifa wata ran aka ci abu hanifa mata ƙulu fi rajulun tanawala sahara fa daraba bihar asa rajulin me za ka ce game da mutum da ɗauki dutse sai jefo ni da shi faƙatalahu sai kashe shi a taƙiduhu bi za ka sa a mai haddi za a mai abin nan za a mai ramuwa da wannan cewa ya kashe wannan mutumi din ƙalis sai ce la ba zai ba sai ce walau ramahu bi a baƙo baisi ko da ya jefe shi da abu ƙubaisin ne to me yake nufi a nan wajen shi da ai kamata ya ce wa laura maku bi abi ba bi a ba ƙubaisi ba ko ba haka ba harafin jarra da asma'u sitta ko ko wance asma'ul khamsa da aka fi sani asma'ul khamsa kuma yurfa'u bil wawi ko wa yunsabu a asma'ul khamsa fa yurfa'u bil wawi wa yunsabu bil alif wa yujarru bil ya yawa to da ya kamata zama wajen kenan walau ramahu bi mene bi abi sai ce bi aba kun fahimta to wannan kaga lahan ne lafiya ce wannan ba matsala bace kun gane a iya samun malami ibajijle kato ya kuskuren wannan lahayi a cikin larabci kuma duka wanda kake samu koyo kana sauran malaman hadi malaman duniya zaka ji wani malami kuskuren wasali ko na ba har yau duniya da ake ciki duk yadda ya kai in dai kana bibiyan malamai tun ma kana ɗalibi ka san ɗalibi ƙaramin farkon ɗalibi za ga mutum yana bin ƙwaƙwafin wannan fuskurar abu irin abin to tun kana mai za ka daina gano ashe wannan is normal ma kawai sai dai wajen fasar da wahala kuma suna kuskurewa ina fatan fahimta to ba fiqh muke so mu tattauna ba matsalar shine cewa kaga yayi lahadi a cikin kusuri amma wannan ba zai zubar da kima shi ko kadan a cikin ilimi ba malin ce wala alam ahada min ahli ilmi wal adabi illa waqad asqada fi ilmihi babu wani malami da sani ma'abocin ilimi wajen adab face sai sai an samu ya fadi a cikin wannan ilimin nasa ya samu wasakar a ciki ka asma'i kamalan asma'i wani malami ne na lugal arabiya wa abi ubaida da kuma abi ubaida wani malami ne garib shi ma na arabiya sosai wa sibawaihi da sibawaihi shi ma wa gairin da wasu dukkan su ana samun su kuskure daya biyu ina fatan fahimta wata ran abul hayyan da ibn taymiya sun hada kan wata matsala sai aka tattauna ana sai abul hayyan al-andalusi mai bahar muhid na tafsiri sai ya ce to ai ga yadda sibo ya fada ibn taymiya ke cewa to ai sibo a cikin littafin shi kadai a kitab akwai kurakurai guda 80 sibo yahin da kake ganin na hauko to ibn taymiya ce akwai kuskure sun kai 80 a ciki ina fata ce to wannan ba ba laifi bane dan wani ya kuskure a dan ya baki abin nan ka ce ba zai kuskure a cikin bangaren sa ba wa kada khadar nasu alish ala shu'ara mutane sun kama mawaka fil jahiliya wal islam a zamanin jahiliya da zamanin musulunci alhada sun kama kurakuran su a fil ma'ani a wajen ma'anoni ina fatan fahimta sun kama su kurakuran wa fil irabi hamma da wajen irabi has ibn qais zaka zuwa ce maka wannan baitin nashi bai tashi ba wahum ahlul lugha kuma su ne abota yaran wa bihim yaqa'u ihtijaj da su kuma ake kafa hujja fa hal ashabul hadisi fi saqatihim illa ka sinfi minan nasi to su malaman hadisi in sun kuskure sun sun sha bamban da wayancan ne sai ce ya tasarrafu bi ta intaha wannan kashin magan da yake wani bi tasrifin yasirin da wadan canjejin kadan yace ka duba tawil mukhtalif hadis safi na 80 daidai قال الامام الخطابي البغدادي امام الخطيب البغدادي الامام الخطيب البغدادي shi kuma yake cewa wato rahimahullah ala inda rahma inni nazartu fi hali man ta'ana ala ahli alhadisi ni na ya duba da nazari game da mutanen da wanda yake suka game da malaman hadisi fa wajadtuhu ahadur rajul fa wajadtuhu ahadur rajulaini sai na samu ɗayan mutane guda biyu ne masu malaman hadisi imma amiyin jahilin ko da yake dan gama garni jahili au khasun mutahamilin ko kuma mutum ne da yana da ilimi musulmi na musamman amma yana kai attack ne kawai mai kai farmaki ne fa ammal jahilu kuma azurun fi bihi shi wanda ke jahili ayi mu'zuri saboda gibar da yake a kyale shi ya ji da wannan giba din wa ta'anihi ala ahli ilmi da kuma sukar da yake malamai wa arbabi da abotansa qala ta'ala Allah na cewa bal kadzawi malami bi ilmihi ai sun kareta abinda ba su da ilimi a kansa ne kawai to in jahili wannan magana sai a ce eh to abash uji ta ka saboda ya kareta abinda bai sani bane wa amma ta'al mutakhassisin min ahli ar-ra'i wal mutakallimina amma su ka kwararru game da cikin ma'abota ilmin ra'ayi wato 'yan mazhabobi wal mutakallimina da masu ilmin kalam fa ana ubayyinu sababa fihi zan maka bayan dalilin sukar da suke masu liya arifahu man lam yakun yadrihi domin wanda bai sani bai san dalilin sai ce na farko amma ahlur ra'ayi ma abota ra'ayi faja'ala fajulli ko fa jullu ma yahtajuna bihi min al-akhbar wahiyatul asli yace mafi yawan abin da suke kafa hujja da shi daga cikin hadisan su zaka same su wahiyatul asli suna da raunin asali ne kun gane ɗan mazhabobi kalban da yawa za ka hadisai ke kafa hujja da shaga mene suna kafa hujja da hadisai ne masu rauni misali mazhabin malikiya da ta kafe cewa sakin hannu za a yi hadisai suke kawowa na sakin hannu ɗin mene bacin kiyasat za ga hadisai ne masu rauni sai kuma kafa hujja dagi akan wannan sai an yi haka din ko abu hanifa ko wacce mazhaba tana irin wani abin ta ɗauki wani hadisi mai rauni ta kafa hujja akan shi sai ce malam da'ifatun inda ulama bin naqali zaka hadisan da suka foja da yawa ciki wato suna da rauni a wajen malaman malamai suka san ilimi na ruwaya su'ilu anha wanda ta kai an tambayi su malaman hadisin ne game da waɗannan hadisai ya'ani ahlul hadis yana nufin an tambayi malaman hadisi fa bayyanu halaha sai su bayanin matsayin waɗannan hadisai din wa azharu fasadaha sai su bayyana mutane bacin wannan hadisai din fashakka alaihim inkaruhum iyaha sai zama inkarin da malaman hadis ke musu sai zama ya kuntata akan wannan malaman mazhabobi din wama qaluhu da abin ka fada fi ma'anaha game da ma'anar wannan hadisi din wahum qad ja'aluha yawa wahum qad ja'aluha alalin su sun mai da wannan hadisan umdatuhum shine madogaransu wa takhaduha uddatuhum suka dauki shine wato guzurin su wa kana fiha aktharun nusra li madhhabihim sai da kuma waɗannan hadisan su ne mafi girman taimako ga cin mazhabar su din wa adamul auni ala maqasidihim shi mafi girman abin da tallafa musu a wajen cimma manufofin su ma'aribi wa ma'aribihim da abin da suke nema fa ghayru mustankirin ta'anuhum alaihim to kaga wannan ba abu ne za a yi mamaki ba ko a ga ya zama munkar wajen idan suka soki wa'annan malamai din wa idafatihum asbaban naqas ilaihim da jingina masu abubuwa na naqasu a gare su wa tarka qabul nasihatihim da barin an san nasihan malaman fi ta'alilihim wajen kaf hujja da suke din wa rabd ma bayyanuhu min jarhihim wa ta'dilihim kuma da watsi da abinda su malaman hadis ke bayyana masu na jarh da ta'dil li'annakum hadamu ma shayyaduhu domin su malaman hadisin sun ruguza abinda su suka gina wa abdalu ma ramuhu am minhu wa qasadu kuma sun ruguza sun bata abinda suka nema kuma abinda suke nufi wato hujjoji suke nema da su suke suke nema ko da yaushe wajen kafa dalili din wa allalu ma zannu sihatahu kuma sun illata abinda su da sun dauka mai inganci ne wa ataqadu kuma sun raunata abinda su suka kudirce to wannan in sun soki malaman hadisi ba mamaki jama'a na fata kun fahimci wannan abin kun gane duk wannan abin da malami ke faɗa shine su waɗannan ɗan mazhabi abin da ke su suka shine mutum ne zai ɗauko magana ya riƙe rigirgi malam kun fahimta sai in aka bayyana mai hadisi kuma sai a ce to ai hadisin da kake ta kafa da shi ba bai ma inganta ba tukuna balantana a magana kaga karatun shi ya rushe kenan da ya rubuta littafi yana ta bayani kan matsalar to sai yanzu kaga cewa hadisin bai ganta ya rusa duk magana tashi ma kenan gaba ɗaya aikin shi ya tashi gaba daya ina fatan fanci wani abu sanda malam albani zo na kantar da mu wayannan hadisai da muka zo tara wani malami cikin malami Allah ya cikin shi rahama malamin mu ne shi ma ina fatan fanta watar haka muka je yazo yace ba za mu ji su istiraha ba ina fatan fahimta aka zo aka aka zauna da jiris istiraha da magana rike hannu a lokacin kasan sai da aka ji da ruma a lokacin shi kanshi ba ina fatan fanta da muka je aka zauna in ya zo ya bugo ne ya bugo ne sai a kawo mai hadisi aka sai ce sai ce kai shi shi shi hadisan da ma bai da dukkan su masu ɗaya yahuda buhari fa aka kawo mishi misali da kun jinsi israha zuwa ce ba wani malami da ya ce a jinsi israha wannan kaza ya sa malikiya duk wanda ya yi sai ya yi mene sai ya yi kabli sai ya yi ba'adi ya yi ƙari sai aka ce a wannan ya tabbata a suna ce san ba wannan wani malamin ana ce shi malam nasir shi na ne da ranshi malam nasir mahmud allah kara mai lafiya to shi jagorance mu a lokacin sai ɗauko bukhari sai buɗe ci algafta malam ga hadisin nan karanta su ce ba zai karanta ba sai dai malam nasir karanta malam nasir buɗe haddasana haddasana aka kai hadisi kan rasulullah annabi ya kasance idan ya tashi bai tashi idan kana fi wutirin min salati idan ya zo wutiri a cin sallarsa ba wutiri na sallar da rawa mara bai tashi sai ya yi isjilsa istiraha da aka mai hadisan duk inda bukhari ruto a cikin bukhari a cikin bukhari din akalla waje guda uku sai aka karanto mai hadisan sai shiru sai ce kai shi wannan hadis bukhari ma gaskiya kawai yahudawa ne kawai suka rubuta shi wallahi malami a gaba na aka wani abu ce yahudawa suka karanta shi suka rubuta shi saboda yanzu ya gama gina mutane akan ba a jinsin siraha akwai kauli ba a mazhaban maliki akwai kauli ba to yanzu an zo da hadisi karam ya dake shi to ya zai mai na gaba shine sai soke buharin ba mu sani buharin ne bai huda ko ko madawai ne huda da suke buga waye ba hudan ubari daga ciki ce malam sai malam nasu ya ce a malam to amma dai ina gudun kan faɗo na magana amma kamar in malam faɗa ka yana bai san ilimin hadisi ba ta yaya aka gane masu rauni ko ko yahuda suka rubuta me dalili sha ba nasiru in je jami'a in yi digiri a biyu ta bani kwali cewa na iya ka zo ka ce ban san hadisi ba ina fatan fahimta yanzu nan yana so taimakin mazhaban shi da ra'ayin shi ne sai yake so mene sai ya ɗauki buhari gaba ɗaya to aka ce buhari yahudawa suka rubuta me alaka musulmi da shi kenan ina fatan fahimta to shine malam imamu abin sa'il bagara da ke gaya maka attack da yan mazhabi ke kawo malaman hadisi ta irin fuskar ne sai mu ce zuwa ta magana ya dage wata magana su wasu abubuwa sai ya gama sai ya ce gafa hadisi kaza ce kaza ina fatan fahimta wannan abu kuma yi masu kikika wasu kuma sai su kwarmun burdan maganar wani kuma sai su fada shi sa suke fada da malaman hadisi din shi sa a wancan lokacin malam albani fuskanci matsaloli a garin mu ma muka ta fuskanta aka yi ta hayaniya mu dai ba za mu bar aiki da hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama wanda ka tabbata su kuma mutane ba su yarda ba sai an yi mazhaba ina fata fahimta dole sai an yi madadin su ban mu mu mu ce sai sun yi namu ba mu ma mu yi namu sai su kiyarda sai dole mu bar abin da muka samu na ilimi ai nasu to shi ina adalci a cikin wannan magana ni na yadda da aqida kaza na yadda da kaza fahimta kaza da hadisi kaza ka barin aiki da kana kai ban ce sai kai ba amma na dai karanta maka in kana so kai a sai ka ce a dan me zan yi haka ina fata an fance wannan abu Allah shi kyauta da haka ma na so na maka ba mamaki idan ka ji malaman mazhabobi ashabul ra'ayi suna mene suna cin karo da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma suna cin karo da malaman hadisi suna siffanta su da wancan kalmomi din kun gane ko wani kuma sai fassara ya tawi cewa ba a fahimci ma hadisan bane shi sa ga suna cewa wai ai sai da annabi ya tsufa ne yanzu wanda ya daure kenan yadda da hadisin ya yadda to yanzu ba yahuda suka rubuta littafin ba in an sami dan sauki sauki kenan ko ba haka ba to amma sai ce ai sai da annabi ya tsufa to a ina ne aka ce annabi ya tsufa annabi ne ce sai da koko sabon sabon da suka rubuta hadisin sabon da suka rubuta hadisin ne dukkan su matasa ne ba wani tsoho a ciki amr bin salama ne Malik ibn Huwairith ne Abu Humayd as-Sa'idi shi da sauran sabai irin su Abu Hurairah duka matasa ne wannan su ne marwata hadisan da sai saraha waye tsoho a ciki kuma bayan rasul manzon Allah ya wasu kan suna kantar da mutane jirsa din ku je ku kanta Bukhari gashi nan Malik ibn Huwairith ya wanda cewa jama'a ku zo ku kawo muku sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in aka zo sai ci to gashi sai masal jirsa israha ina fatan fahimta ya ce to haka muga annabi yana sallah kuma ka ce mu ringa yin sallah ce kuma mu je mu yawo mu karanta muku sallar shi to a da aka ce tsufa duk wanda ya ce wata magana tsufa to bayan wannan magana ne wasu malaman suna kaska ce to in ka ce sai da annabi tsufa a sallar kawai ga, ga jihadi manzan Allah yana zama a wannan lokaci din ai manzan Allah bai rata take da aka ce mai wannan magana ba Allah da shi kyauta so wannan kenan jama'a kun fance sinfi na farko ko masu kai attack da suka ga malaman hadisi kuma kun fance dalili shi da tsakanin da Allah ka gama gina abu kawai sai ce ba addibi ba eh ka gama gina bin sai a ce wani ta ai foundation din naka ma gaba ɗaya akan tushen bulo ka gina ka rushe kayan kama da kanka kawai yafi maka sauki Allah kiyaye wa ammal mutakallimuna su kuma ɗan ilmul kalam dalilin attack da suke kawo malaman hadisi fahim ma'azuruna fi ma yuzhiruna ko min al-izdira'i bihim su ma za a ba su uzuri saboda game da raini da wulakanta malaman izra'i shine abin nan ganin uku kwabo wala qul ladina tazdari a'yunukum lan yu'tihum Allahu khaira al-izra shine kallon uku kwabo haka yace to ba za su waɗannan za a ba su uzuri cin abin suke bayyanarwa na reni malamai wal aibi lahum da aibata su lima bainahum min tabayun saboda bambancin da ke tsakanin su al ba'isi ala al baghdha wa tashahun wanda ya sa su ya taimaka musu wajen kiyya da gani gani wa tiqadin fi julli ma yanqulunahu wa mu'zami wa mu'zami ma yarunahu da kuma kudircewar da suke ga mafi yawan abin da suke ruwaitowa da kuma abin da suke mafi girman abin da suke ruwaitowa ta dawaluna da kuma abin suke musanyin shi a tsakaninsu ibtalahu wato da kudircewar da suke na bacin waɗannan abubuwa din wa kifarar ladina yusahihunahu da kuma kafurta waɗanda suke inganta su izamahum firya da kuma girmama ƙarya da suke a kansu wa tasmiyatihim wa tasmiyatihim lahum alhashawiyya da kiransu da suna cewa alhashawiyya zama zo kuna ta mai kalmar hashawiyya me hashawiyya shine mutumin kawai da ke ɗebo abu ba tare da san ka ɗebo yayi nan ka kamo nan ka kamo nan ka cika buhu kawai ba tare ka san me kake ba ina fatan fahimta wato wanda bai da tantance magana sai ce to tasmiyatul lahu wa tasmiyatul lahum bil hashawiyya da kiransu da suna alhashawiyya watiƙarar muhadditi na filmutakallimina gaira khafin sannan aƙidan malaman hadisi game da ‘yan ilmin kalam wannan fa ba abu ne zai ɓoyi ba a wajen malamai fahimma kama ƙalar awwal ya ce su dai tsakanin malaman hadisi da malaman ilmin kalam kamar yadda malami na farko ke cewa ne allahu ya alamu anna la nuhibbuhum ji kaɗin wa gadadi allah ya san cewa mu dai ba ma ƙaunarsu wala nalumukum Allahu ya'lamu anna la nuhibbukum Allah yana san cewa mu ba ma son ku wala nalumukum idza la tuhibbuna in kun kuma ba ku so mu ba za mu ce dan me ba ku so mu ba ina fatan kun fahimta tsakanin malaman hadisi da malaman ilmin kalam haka wannan tafiya take ba mai kaunar juna su dai malaman hadisi sun sha wuya a hannun ilmin kalam ina fatan fahimta su ma wancan sun sha wuya tsakaninsu ba fahimta abin nan kuma kun ji dalilin me yasa ba fahimta din saboda abin da wayancan suke ruwaitowa da me za su ce bai inganta ba ko kuma su kawo abin da yake ya inganta wanda yana tsole ma wayannan idanu ba ku misali shine wanda mu dauki mas'ala da za ku dauka masal da suka samu na kalamun lahi cewa alqur'ani maganar Allah ne ko kuma maɗauki sifatin ru'ya a musamman na ganin Allah maɗaukakin sarki in ilmin kalam yan falsafa ba sai da cewa ran lahira za a ga Allah maɗaukakin sarki ba ina fatan fanci wani abin duk an da ka kawo a cikin ƙur'ani sai su mene sai su sai su murɗe ta to in ka zo za ka yi magana malama sai ce maka ga hadisi a bukhari ga shi a waje kaza annabi ya ce ranar alkiyama za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke kallon wata ba wani shamaki ba mai tura wani ba kaza bukhari muslim da surutu hadisin gashi nan to idan ka samu dan ilmin kalam sai ce maka to wannan hadisin in yar sai da zai kai sai ce shi bai da wannan ba ai wannan menene magana muka makon da gabata sai ce ahad ne ina fatan fahimta ai ba mutawatiri bane su kuma ba su ansa aqida sai da mutawatiri sai ce ai hadisin ma mai rauni ne kai bar ba fa hadisi ba su wannan bannansu ta kai akwai wanda yake cewa da wai manzan Allah zai dawo da sai ya tambaye shi wannan hadisi ya ce anya ba fa ka Allah halice mu ba hadisin arba'un hadisin da ke cewa inna ahadakum yujma'u khalqu fi badin ummihi arba'ina yawma zuwa ƙarshe saboda yana bayani kan kadara cewa Allah na gama halittar mutum da kadara komai tun a cikin mahaifiyarsa ina fatan fahimta sai ce inda zai ga manzon Allah zai ce mashi gaskiya ai wato zai tomucin manzan Allah da Allah ce to ko da Allah ya kai wato magana tana da zafi gaskiya wato ko da Allah ne magana za su ce da sun tambaye wato Allah ai baka yi adalci ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina fatan fahimta mutumin da ya gai faɗa wa Allah wannan magana me kake tsammani dan an kawo hadisin da ya saba abin da ya kudurci a zuciyar shi shi ya kudurce ba za a ga Allah ba an ga Allah wai an kama da mutane wai ka kamanta Allah da mutane kenan ya kurja ka to sai malamin hadisi ya kawo hadisi dam ga hadisi ya ce za a ga Allah ga hadisi kaza dalili ne ga hadisi kaza dalili ne to wannan yasa sai ta mutu sai ga koma mene ko dai karanta hadisin ko masa tawili kuma ringa fada da malaman hadisi din Allah sa jama'a fahimci wannan abun to shine sai malai yake cewa kuma a sai malam ke cewa unta muktasar min al-fiqi wal mutafaqi wannan takaitacce ne daga cikin littafin al-fiqi wal mutafaqi qultu malam ce sai nace subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah tashabahat qulubum zukatansu sun kamace ce da juna fa in kanat hadhihi turhat qarqilat fi mithl ahmad wa ghayrihi idan irin wannan maganin banza din ya zama an faɗe su game da musul imam ahmad da waninsa fala nastagribu an tuqala fi man jaa ba'dahum ba za mu mamaki ba idan aka faɗi irin wannan kalmomin ga waɗanda suka zo bayan su an fahimta ba za mu mamaki ba ga wani an faɗe su ga wanda suka zo a bayan su kaman wasi ce mimman nahaja nahajahum da game da irin cikin waɗanda suke bin irin tafarki na su wanda magabata din wasar ala darbihim ya bi ya tafi akan gudanarwar da rayuwar shi da addinsa akan hanyar da su ma suka bi hatta qilat fi muhaddisi ahli zamanina yace har an kai ga an fara a cikin malaman hadisin waɗannan na zamanin namu mene min amsali shekhina albani malice misalin babban malamin malam albani to ba malam albani zari ake magana anan ba ina fatan fahimta yana cewa irin malaman su malam albani albani nasiruddin albani kun fahimta ko wa gairihi da wasunsa cikin malaman hadisi din wa hal fiqhu illa fi kitabillah wa sunnah wa athari salaful umma to me fiqhu in ba littafin Allah da sunna ba da asarin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jama'a fata kun fahimci wannan abu to a wannan zamanin na taba jin wani wani yaro ne fa anan anan zariya fa ba wani waje ba ya dauki littafi a wajen masallacin danja wai na ce albani a zahiri ne albani zahiri ne wato shi ko littafi ɗaya ka bayi shi na albani ba zai iya karanta ba tukuna amma wahayi ya gane albani bayi da fiƙihu na ba namun na zare ba tukuna mu dama na zare a har yanzu ana wani tataɓar zan akwai sakar karin ba sai da malam albani malami ba ne har yanzu daga cikin malamai da kuma jahilai an na masu wani ɗan tsage din kawai wani abu ne kawai ɗan hayaniya ne wallahi ina wankin wannan magana gaskiya ko dai jahili mai wannan magana ko kuma dan san rai amma baka isa ka kalli malam awwal albani kace ba malamin ba malami bane ina fatan fanci wannan abu to me malinta sai an gama da me malinta me ilimi ma ba shi ne ma'arfata shi alama ho alaihi fil waqi ba ko ba kaske ta'arifi na ilimi ba eh ka san abu a bisa yadda yake a waƙi'insa shine ilimi ko kuma ta saurishe in an koma bangaren masu mantiki ne suke fada to a gamu wanda ya kantar da bukhari ya kantar da muslim ya kantar da tirmizi ya kantar da bulugu ya kantar da waye kantar da matsaloli ga san cike ba wani malam zaka samu yanzu in ba da gaba da aka koya ba wanda aka samu kantar da littafai da malam albani kantar da su kuma suna na interkinds da dalilansu da hujjojinsu to me malinta har da ci abubuwa kawai ina fatan fahimta wace maka malam albani bai har da ci abubuwan ba kashin ta kai san ka zo kana kunan shi tun ya gama haddace su amma ya tsinci kanshi ne a wannan kai da baka tsinci wannan abu shi yana da awa yana kanta yana tafiya da al'umma gaba daya shi zai wa kanshi rigar sallah shi zai wa ƴaƴan shi rigar sallah shi zai kaza kuma yana ƙoƙarin gina wannan yadda ka gama a cikin wannan abun kai kuma kana nan fa sai in sai dai a ɗauko maka kinkafa ma sai dai a kawo kawo maka sadaka a ce alhaji wanda ya kawo buhu ashirin ce to alhamdulillah ai mai addu'a salati goma ga annabi ko ba ka bane ba eh riguna sai daga an ɗaya muka hip an gugura hamsin an kawo wani ya kawo riguna ya ce alhamdulillah kai ala saka mutane ba akwai attajirin mutane kirki su ma salafiya ne ina ba ta amfani ta koma gaba yawa wannan sai daga an ɗaya wannan amma albani shi sai dai waɗansu haka ku je ku bincika malaman zaria har malaman ɗariƙa da limamansu ku je za su gama gaskiya ko da wanda da yawansu sun mutu yanzu amma ku je ku bincike su irin tallafa masu da albani ke yi waɗanda ya fahimci cewa waɗannan ba 'yan ɗariƙa ne kafarai ba waɗannan 'yan al'ada ne sun ji kansu wadai ne to malam albani yana sabotan ɗinsu wasu ba ba san da wannan maganan ba akwai 'yan ɗariƙa 'yan al'ada ina fatan fahimci wannan abu su haka wasu na cin danganta cewa ba mali ba ne sai na samu wannan yaro ya cewa wai albani ai albani nasu da zahiri ne abin nan ba haka za ka suna faɗa a littafansu da wurare shi sa har rubuce daga wasu na kyamarsu ce albaniya ce kaza ɗin nan saboda suna ganin abin nan na rutse da allah ai sun yi da irin su abulmusin abbad malamai ne kun fahimta wannan matsala ba ko ta rena malaman hadisin nan fa har cikin wani suke cewa ahlus sunna ne akwai ta ciki fa ina fatan fahimta har cikin mu yan salafiya akwai wanda suke da irin wannan mummunan ɗabi'a din allah shirye da su a cikin ma akwai irin wani abuwa din cewa malam albani ai wani abu ne kaza da kaza ina cewa ku aje malam albani za mu zo kan shi shi kan shi wannan ta taɓa da aka samu ina fatan fahimta cewa ai shi ma kaza da kaza da kaza to mu ji su masu wannan abu in sun yadda cewa malam bin bas malami ne ko shi ma ba malamin fikin bane ba malami bane in sun yadda malam salih usaimin malami ne in sun yadda malam aminu shankidi malami ne in sun yadda abdul muslim albad malami ne watakila sun yadda dr salih ali sheikh shi ma malami ne duka waɗannan kuma suna suna rena kansu in su je malam albani din duka suna rena kansu a gaban malam albani din kuma duka suna wasiya a je a karanta wajen malam albani wasu ma cewa suke alama ka ga dan bida a wannan zamanin shi ka ga mutum yana suka albani ina fatan fanci wani abin amma shi ke zai mutum shi ke nawai a yi albani kaza ya cika kaza kaza ku je ku ɗauki misali azumin ranar asabar da aka zauna da abdulmuhsin abbad ka san wai abdulmuhsin abbad wani mashakurin malami ne na hadisi yana nan da rashin bai mutu amma ya tsufa dattijo ne ya kantar bukhari muslim abu da turmizi na sai kaza kaza ko mai kuɗi mai alheri dama malaman hadisi haka suke din da kaga malami yana ɓoye kuɗin shi ba malamin hadisi ba ne inda yana da kudi malamin hadisi fitowa ke a sharing da al'umma allah kamar ga malam albani na yi eh aka yake da kudi da alheri shi ma yana nan haka da ya je wajen albani kan azumin asabar a lokacin da wasu na nan suna cewa ai banda albani ba wanda ya ce kaza suna kaza yana ta magana sai ya kawo rikici da suka je suka rukuma dole abul musin saukar da kai yake wallahi bidon na nan aka yi to kuna ji shi sannan wannan malam sheik da kasada sheik mufti diyar saudiya yanzu mai ba da fatawa ƙasar saudiya ne yanzu shugaban masu ba da fatawa shugaban addini jikan muhammad ibn al-wahhab ne jikan jika ne shi ma ina fatan fahimta in ya je kaga yadda yake sun kai da kai da ake wasa da shi tambaya ana mai kaman kai ne dan yaro dan firamare tiri ina fatan fahimta malam me yasa ake ake ake kaza kana mai bayani dalla dalla shi oh malam na gane to haka suke zama da su kuma ko sallah aka je za a tsakanin malaman nan sai kan gabatar da malam to kuma mahaukata ne sai a ce an buɗe jami'ar islamiyya a ɗauko albani da kanta kuma jahili ne na fata kun fito wannan wannan rashin adalci ne ma'ana duk sanda mutum ya zama wai wane yana da iya zai rusa wani abu naka sai kai maka ɗauki mataki rusa shi ko da yana kan gaskiya ne kai kana kan kuskure to haka jama'a wallahi muka samu auna ana yaɗa cewa malam awwal albani ko a garin cewa na taɓa zuwa jan wa'azin wani ɗan izala ina fatan fahimta yana wa'azi cewa wai ku rubuta albani dan hayana ne kawai wannan littafin da kuka je na fada kun san lokacin mal albani 1990 din nan lokacin yana dumaman nan sosai mala ina fatan fahimta amma matsala ɗaya sai ka maka littafi 50 ce matsala kaza ka duba littafi kaza da wani rubuta ka duba littafi kaza da wani rubuta wai sai na samu malami na cewa ai malam albani ba wani karatu wani littafi ne fa aka rubuta na littafai shi ne sai ringa kiran sunan littafin kawai wallahi malam ne ba da kunneran ji to kaga wannan san rai da jahilci yayi yawa a cikin lamarin jama'a saboda mene saboda bai shiga kungiyar su ba saboda ya faɗi abu sun kungiyar su an kafa kaza ya ce ba daidai bane an kafa kaza ce ba daidai bane kuma da dalilin na sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa bari mene bari ya bata shi mutane kasu ga kimar shi ina fatan fahimta kuma ga shi yadda Allah ga dama ya mai da lamarin duniya ta amsa wallahi cewa wai littafin ai duk littafin da kake ji kawai shikenan a'a malam ai wani littafi ne aka rubuta watakila ya ci karo da littafin kashfin zunun ne shi sai ɗauka haka nan kawai shi albani kashfin zunun to ko sun littafin da bai iya faɗa ba ma ana sami kutubul funun ba ina fatan fa ya ɗauka wannan ne a ba haka bane mun taba zuwa wani wato zai mukala mukabala da malam albani akan naman ta kes din da abba a cikaji aka turo shi shi malam albani ya dauka malami ne aka rubuta kan aka rubuto za mukabala malam albani ya samu ka ciko mota aka debo litafai him aka zo nan masallacin bagin dogo aka jijjibge litafai za a za a mukabala aka zo aka zauna sai zama baki ashe bai iya ta sosai ba wallahi malam ce to kai mai ka zo mukabala shi ce akan malam albani ban iya tuna cases din amma da za a matsa musamman za a samu irin kasa din da aka wannan magana ina fatan fahimta to wai da aka zo aka wai ko sai aka yi na cewa wai malam da Allah a koje kaza a cikin riya da a dubo mai waje kaza wai malam dubo mai shi a yanzu ka zo yaƙi da ni zan ba nemo ka bindiga za ka harbe ni kenan ga dai littafin nan nemo da kanka ina fatan fahimta ya duro dure kasa aka nemo aka ce to kawo a duba maka aka duba din aka wato gashi karanta ya karanta muttafaqun alaihi ina fatan fahimta sai ce ko malam muttafa yau malam muttafaqu ya ruwaito shi jama'a mun kadan barwa fadewa tsakani da Allah eh wallahi wannan matsaloli ne sharri ne jama'a shine duk sanda ka lalata malami ka tuna fa abushan da ka fara al'umma shine zaka hana mutane cin gaji abin da Allah ya bashi shi yasa anan zare muka a zare da Najeriya an shiga matsala malam albani wata ajiya ce Allah ya sauka a kasar nan Allah ya bada ita baiwa ce amma an hana da malamai musamman malamai na ƙungiyoyi ƙungiyar izala ta kaduna ƙungiyar izala jas ballantana ɗari ƙarishiya sun ƙi yadda mu mu aje wajen bida ba ta su muke ba mu cikin gida sun ƙi yadda wai a fanci malam albani an sa a wajen shi duk wanda ka samu a gefe sai ya ƙoƙar mene ya na ka malam albani fa yaro ne fa jahili ne ba bai fahimta ba bai iya kaza bai iya kaza ba wanda ka samu ɗaiɗai ne wanda Allah zai iya barin shi ya furta alkhairi akan mala albani wani in ya furta kuma koma gefe in ka ji gwabtar da zai masa sai kai mamaki wallahi ana nan a ganzare ga matasa na son karatu amma wallahi sai dai su ɓoye saboda kar su zo a gansu a wajen karatun mala albani don in su kuma za ce masu kowane irin mahaukata ne ka je karatu wajen mala albani a nan zari a kan ga wani abu wasu zai dai so lungu suna son su zo karatun su bata salati ko hakamun jana'is ko tamalon minna ko suna sai dai mu ce koma lungu ya dan zauna littafin ɗan coci ne ɗan haskawa wai ka gan shi a lokacin mala albani duk ana zare aka wannan abu a wannan shi aka wannan abu garuka kam dama shi kenan an riga an ɓata shi da ɓata da ake mashi na farko da cewa ƙuruciya kuma su malaman suke faɗin haka in ba fa sun girme shi bane fa haka mu gwamna mu ƙarfi ya faɗa lokacin da makarfi zo ziyarar malam albani farkon rasar da Allah ɗasa shi da ya ji bayani aka kwance mai kwakwalwa kasan kana zama da malam albani awa ɗabi sai ya kwance duk tunan da ka zo ya kwance maka shi a wani farfesa yake cewa shi da a faculty ɗin sa aiko gaisa da mutane bai an ce morning sa prof sai dai kaɗa kai kawai shi kenan ina fatan fahimta prof kawai zai da kaɗa kai ko sallah bai mutuwa jama'a saboda ya raina kowa to tunda Allah da shi albani shigo aka shiga da shi nan aka bayar ga littafai wai nan fa dan da karanta ne ko ne sai dan da karatu ne ka a kwance mai kai yace to daga nan da ya fara gaisa da mutane kuma yake zuwa ai sallah da shi da sauransu ya da akwai abun nan yau na fatan fanto na abu so dai kwance mu karbi kai abun nan sai ce to ai shi gaskiya an zalunce shi har gwamnati kwarce an zalunce shi saboda ba a bari ya yadda ba an fahimta ba a bari juya baka iya yawwa dan juyan da ake ka koya ina ba dan fahimta ba a bari yayi da ya san albani ba kullun ce mai ake mene ai albani wani yaro ne wani wani tsigire ne wani ustazi ne mai hayaniya kawai karbi da shi ba sai kai magana da shi ba kawai haka suke faɗa har ya ga mulkin shi albani a wani yaro in aka ce albani sai ya ce to wani yaro ne aka ce kawai mara ji haka na fata fata kaga an asarar wannan ilimin kenan Allah da shi kyauta wannan ta tabar da ba fa za a daina ta ba sai malin ce to kaga masu danganta irin su malin nasirin albani zuwa gaba su da fiqihu Allah ya kyauta to me fiqin wai ka duba gashi nan ka dauki littafin da albani rubuta ga samar musatab ai shi fiqihu ne zalla shi kuma as-samar musatab fi firke ta bi wa sunatul kitab ko fi firke sunawar kitab za mu cikin ga su ruwa ulgali na galitafen da nasu albaniyar rubuta Allah dai samu dace malin sai ke cewa wadannan kathiru minan nasi anna ma'adat al hadisi wal uqufa ala ara'i rijali yace wasu da sun tsammani adawa da malaman hadisi da duqufa akan ra'ayoyin mazaje min qala wa qalu wa qulna nace an ce sun ce muwa mun ce huwal ilm wasu dan su dauka wannan shine ilimi wai tara magana an ce wane ya ce kaza sun dauka shine ilimi sai ce wa arada aktharuhum an kitab an kitabillahi wasu azza wajalla wa sahi sunnatin nabawiyya wasu ka kauda kai da yawa daga cin su daga littafin Allah madaukakin sarki da sunnan manzon Allah ingantacciya ta'alluman wa ta'liman wajen koya da koyarwa wa fahaman wastin badan da fahimta da kuma cire hukunci daga ciwo amalan da aiki da shi wa qala ibn qayyim rahimahullahu ta'ala ibn qayyim Allah cikin rahama yake cewa ya manyu adihim la ajli ma'akalin ma'akalin wa manasib wa manasib riyasatil ikhwani tulhinuka hatikar adawatu kam biha min hasratin wa madallatin wa hawani wala sawfa tajni gibbuha wallahi an qurbin wa tadhkura sidqa dhil imani فإذا تقطعت تقطعت الوسائل وانتهت تلك المآكل في سريع زماني وهناك تقرأ سن ندمان على التفريق وقت السر والإمكان وهناك تعلم ما وهناك تعلم ما بضاعتك التي حصلتها في سالف الأزمان إلا الوبال عليك والحسرات والخسران عند وضع عند الوضع في الميزان قيل وقال ما له من حاصل إلا الأناء وكالذي الأذهان والله ما والله ما يجدي عليك هناك إلا ذا الذي جاءت به الروحيان والله ما يجنيك ما ينجيك من سجن جهي مسوى الحديث ومحكم القرآن والله ليس الناس إلا أهله وسواه من جملة الحيوان wannan baituka da malai kawo a cikin abin nan nuniya tasa kuma ana faɗa lokaci ya ƙure insha Allah dole za mu ja barki a nan sai in allah kai mako na gaba sai mu tashi daga nan a kamar da muka faɗa tun farko mata ɗan yi mana haƙuri mu ɗan gama wannan muƙaddima kafin mu shiga wayannan abubuwa ɗan mun zo za mu ƙwarin takaita abubuwan wasu magana ne zaga dole kamar sai an yi su allah kai mu sai mu ɗan za mu takaita mu ji wannan musamman wanda kawo adda dawa sannan kuma da limazanci sabu lissunna lissalafi za mu karanta da magan da malamai su gaba da wasiya na bin manhajin salaf an fahimta ko sai mu koma mu ɗauki asalin wanda muke sai mu zo mu ɗauki wancan matsala ta wancan littafin makaranta na dumaiji sannan sai mu zo mu bayani asas da malam aljuri ya buga ya gina littafin shi akai sai mu tarihin aljuri kai tsaye sai mu faɗa littafin insha Allah ta'ala zai mu ƙware mu ga cewa ba yawa ba abin nan din abin da faɗa daidai Allah ka ba mu lada kurakuran Allah ka fi mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah